الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha biyu ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina 1443 wanda ya dace ma sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa wace addu'a aka sunanta mana lokacin da za mu shigar da mamaci cikin kushewa ma'ana cikin kabari ya abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na addu'a ta shigar da mamaci cikin kabarinsa shine bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko kuma bismillahi wa ala millati rasulillah an gane ko babu bambanci da sunna da milla duk ɗaya ne gwadabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta farkinsa wanda ya ɗora muminai a kai shine ya ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko kuma bismillahi wa ala millati rasulillah haka ya zo a sunna ita kuma wannan addu'a ta keɓanta ga wanda ya jibinci shigar da mamaci cikin kabari shi ne aka sunanta masa yin wannan addu'a kenan waɗanda za su kama mamaci su shigar da shi cikin kushewa wanda aka miƙa musu cikin rami su ne aka sunanta ma wannan addu'a ba sauran jama'a ba kamar yadda daman ƙa'ida duk lokacin da aka kashe sunna to bid'a sai ta maye gurbe hausawa suka ce idan baka yi sharan masallaci to za ka yi ta kasuwa za ka ji mutane sun kwasa la ilaha illallah to wannan ba mahallinta ba ne ba ba wanda ya saku iya abin da aka dora ma su waɗanda za su shigar da mamaci su ne aka sunanta ma wannan addu'a abu ne a takaice bismillahi wa ala sunnati rasulillah shikenan ko bismillahi wa ala millati rasulillah tambaya ta biyu wani dan uwa yake cewa ya ga da yawa daga cikin yan uwa musamman ahlus sunna in za su yi sallar jana'iza ba sa fitar da takalmi in an je za a shiga makabarta kuma su fitar da takalminsu abin ya daure masa kai yana ganin kamar akwai wata tubka da warwara abubuwan da kake gani a sunna suna yi ba saƙon su sai da zakara kamar yadda ake faɗa a hausa in baka fahimta ba ka je ka tambayi malamai amma malaman ma kuma ba kowa ba domin mai akadari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukumar Allahi fihi wa yas'ala al-ulama sai ce wa yaqtadiya bil muttabi'ina بسنة محمد صلى الله عليه وسلم سيجي الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان دليل صلى تاكلمي hadisai ne sun wuce a lissafa balma yin sallah da takalmi sunna ne ya wuce matsayin halacci kamar yadda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda wa sallu fi ni'alikum fa innahum ay fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim wa la yakhfafihim aw kama qala manzo Allah yace ku yi sallah da takalman ku ku saba ma yahudu domin yahudu ba sa sallah da takalmi ko kufi kuma haka hadisi yana cikin as-sunanul arba'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallah sahabbai sai suka ga ya fitar da takalmansa ya maida gifi ya aji ganin haka kowa sai ya fitar da nashi ana gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya waiwayo sai yake cewa me yasa naga duk kun fitar da takalmanku sai suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka fitar da naka kaga tsantsar koyi na mazan jiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko ho kowa da takalminsa gaba ɗayansu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabba da suka ga ya fitar da nashi ana cikin sallah ya maida gefe ya aji kowa sai ya fitar nashi ya aji ana gama sallah sai ya ce me yasa naga duk kun fitar da takalmanku suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka fitar da naka ya ce kusan da cewa sababin abin da ya sa na fitar da takalma na jibrilu ne alaihi salam ya zo ya bani labarin cewa akwai najasa a ƙasan takalma na don haka na fitar da su maza Allah ya ce daga yau ɗayanku idan ya zo masallaci ya leƙa ƙasan takalmansa idan ya ga akwai najasa manzon Allah ya ce ya goge takalma akan ƙasa ya yi sallah da takalmin shi don shi najasa in ka taka najasa da takalmi ba sai ka sa ruwa ka wanke ba idan ka murje ka goge akan ƙasa sai ka yi sallah da takalmanka to wannan hadisi yana tabbatar mana halaccin yin sallah da takalmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke yi kuma balma kamar yadda muka faɗa a wancan hadisi na farko yana tabbatar mana sallah da takalmi sunna ne sai dai in ka ji tsoron fitina cewa jama'a za su haro maka akan wani abu wanda kenan su ba su fahimta ba zai kawo ja'in ja to shine kana iya fahimtar da su sannan kuma sai a ci gaba da ɗabbaka sunna to don haka so da yawa za ka ga wannan wai ana maganar sallah ma ta farilla tare da cewa ita ma sallar gawar sallah ce ta farilla bambancinta da sauran salloli ita ba ta da ruku'u ba ta da sujada to sallah ma wadda take da ruku'u da sujada an ce kai da takalman ka to ina ga wadda ba ta da ruku'u balantana sujada kuma so da yawa ita sallar gawar zaka ga mutane sun fitar da takalman su kuma akan titunan da ke akwai ruwan gwalalo to don haka yin sallah da takalmi sunna ne an gane ko fitar da takalma idan za a shiga makabarta shi ma sunna ne abinda muke nihi da sunna karantarwa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba sunna ba sabanin wato sun wannan ba sunna ba sabanin farilla an gane ku domin fitar da takalma domin in za a shiga makabarta wannan wajibi ne matukar babu wata larura larurar shine tsananin zafi wanda yake na rana ba za ka iya jimrewa ba ko tsananin sanyi ko kuma kasancewar ko'ina makabartar ƙaya ce to wannan ba laifi mutum yana iya shiga da takalmansa amma matukar babu larura to baya halatta mutum ya shiga makabarta da takalmi kamar yadda hadisi na cikin musnad na al'imamu ahmad hadisi ne sahihi haka yana cikin sunan abi dawud hadisin bashir ibn al-khasasiya Allah ya kara masa yadda wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafin sa ahkamul janaizi wa bid'aha wanda shi bashir al-khasasiya ibn al-khasasiya yake cewa wata rana muna tafiya a cikin makabarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya waiwaya sai ya hango wani yana tafiya tsakanin kaburra da takalmansa maza Allah sai ya daga murya ya ce ya sahiba sibtiyatayin alki sibtiyatayik maza Allah ya ce ya kai mai wannan takalma fitar da takalmanka idan aka ce sibtiya shine takalmi na shemammiyar fata wanda a hausa ake kiran shi balka a gane ko wanda nau'i ne daga cikin nau'in takalmansu a wancan lokaci maza Allah ya ce masa ya kai mai wannan takalma fitar da takalmanka kaga wannan umarni ne kai tsaye manzon Allah yake masa cewa ya fitar da takalmansa ka'ida malaman usul suka ce amrun bi shay'in nahyun an biddi idan aka ce ikaza to a lokacin kuma ana haninka game da abin da ya kishiyance shi don haka fitar da takalma wajibi ne idan za a shiga makabarta matukar babu larura matukar babu larura larurar tsananin zafi na rana ko kaya ko ina a makabartar babu inda za ka ɗora ƙafarka kana jin tsoron taka kaya da sauransu to wannan ba laifi kana iya shiga da takalmanka tambaya ta uku ɗan uwa yake cewa mutum ne ya sallaci sallah ta la'asar ko kuma daidai daga cikin sallolin yamma ma'ana a zahar ko la'asar ya yi raka'a uku sai ya salamce bayan har ya fita ya tafi ya shiga sha'aninsa sai ya tuna cewa sallar shi bata cika ba yaya zai yi to idan abin bai yi nisa ba sai ya dawo ya fuskanci alƙibla ya yi takabiratul ihram ya zo da raka'ar da ta rage masa idan ya yi tahiya ya salamce sai ya sujada ba'adi wannan shine iya abin da yake kansa kenan in abin bai yi nisa ba menene nisa bai fita ba je ya shiga cikin sha'anin shi wani aikace aikacensa har an ɗau lokaci ko kuma arwallarsa ta warware amma bayan ya gama sallah daman yana zaune zuwa jimawa sai ya tuna cewa kai sallan nan ta bata cika ba ko kuma wani ya faɗakar da shi ko kuma ya fita yana zaune a kofar masallaci da abin da ya kama da haka sai ya tuna cewa sallah bata cika ba to sai ya dawo ya fuskanci alƙibla ya yi takabiratul ihram ya zo da raka'a cikakka wadda ta rage in ya yi tahiya ya salamce sai ya sujada ba'adi hakan ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta la'asar da aka yi raka'a biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya salamci sai ya koma can gefen masallaci sai ya kishingide a kan wani kututturen icce na dabino ka annahu gababan ka ce manzan Allah yana cike da fushi sai wani sahabi ana masa lakabi zulya dai sai ya zo shine a hausa ake cewa zula dai ne kenan zulya dai ma'ana zulya dai kinaya ce ma'ana mutum mai yawan kyauta kenan wasu malamai suka ce a saboda a cikin hannayen shi yana da dogayen hannuwa shi yasa ake masa wannan lakabi amma dai larabawa in suka yi kinaya suka ce fulani zuliyadain suna nihi mutum ne mai kyauta sai ya zo sai iske mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulallahi a kusiratis salatu am nasit ya ce ya manzan Allah wai sallar ce aka rage daga hudu an dawo da ita biyu ko kuma mantawa kai manzan Allah ya ce ma kusiratis salatu wa ma nasitu ya ce ba a rage sallah ba kuma ni ba manta ba ya ce ban ya rasulallahi raka'a biyu kai kasalanci a cikin jama'a akwai irinsa abubakar su umar da sauransu za Allah sai yake tambayar su yace wai abinda Zulyadeni ya faɗa haka ne raka'a biyu muka yi suka ce kwarai ya manzan Allah so abin da ya hana su tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin kwarjini na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mamaye zuciyarsu shi kuma Zulyadeni abin da ya kai shi tambaya kwaɗayin ilimi yake da ya ce ya rasulallahi ya ce ragewa sallar ce aka rage ko mantawa ce kai maza Allah ya ce ba a rage sallah ba kuma ni ban manta ba da ya tambayi sauran sahabai suka ce eh kwarai haka ne abin da ya faɗa gaskiya ne raka'a biyu muka yi a lokacin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dawo mahallinsa na limami suka yi sahu a bayan shi wannan raka'o'i biyu da suka rage manzon Allah ya zo da su da ya yi tahiya ya salamce mazan Allah sai ya duka ya yi sujada ba'adi da ya yi sujada ba'adi ya gama ya salamce sai yake cewa da su inna ma ana basharu kusan da cewa ni dai dan adam ne waka a bakin mai ita ta fi daɗi inna ma ana basharu in ka kace mazan Allah ba mutum bane ba to sai ka kawo dalili shi da kanshi ya ce inna ma ana basharu ni dan adam ne to amma ai daman ba wanda ya ce maka kamar kowa kai kai ne kake so kama yan uwa kazafi ka ce wai sun ce manzon Allah kamar kowa ne ai din mai hankali ya san Allah da ya halice mu ya bambanta mu uwa ɗaya uba ɗaya kuke a gida amma Allah ya fifita ku ya bambanta ku wani ya fi wani matsayi wani ya fi wani daraja wani fari wani baki wani mai kiba wani ramamme wani dogo wani gajere fahimta Allah ya bambanta mu to kuma yaya za a yi mai hankali ma ya danganta kan shi ce shi da manzon Allah ɗaya suke an ce ɗan adam ne ta fuskar halitta yadda aka samar da mu ta hanyar uwa da uba shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mahaifa mahaifiyarsa Amina mahaifinsa Abdullahi yadda muke rashin lafiya manzon Allah yana yi yadda muke ci muke sha shi ma yana ci yana sha yadda muke zuwa kasuwa yana zuwa kasuwa yadda ba ma iya janyo ma kanmu amfani daidai da miska da zarra shi ma baya iya janyo ma kansa wani amfani yadda ba ma iya ije ma kan mu tsanani ko mu yaye mana shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar wannan shi ma baya iyawa yadda ba mu san gaibu ba shi ma bai san gaibu ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su qul la aqulu lakum indi khaza'inu Allah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkaru dan haka sai ce musu inna ma ana basharun kusan da cewa ni dai dan adam ne an sa kamatan sauna ina mantuwa yadda kuke mantuwa manzo Allah yace fa idza nasitu fadhakkiruni in na manta manzo Allah yace ku tunatar da ni don haka a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana hukuncin duk wanda ya salamce kafin cikar sallah to in ya tuna sai ya zo da iya abin da ya rage masa in abin bai yi nisa ba kenan in ya salamce kuma sai ya sujada ba adi in kwa lamarin ya yi nisa arwallar shi ta warware ko ya tashi ya je ya shiga wani sha'anin sa can daban to dole ya zo ya sake wata sallah an gane ko dole zai sake sabuwar sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin littafin da ke bayani game da al'amuran da aka yi hani game da aikata su a shar'ance kuma mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na hani game da wato shine kiyayya da juna da yanke alaka da juna da yi ma juna baikon baya ma'ana gaba waɗannan al'amurra guda uku haramun ne ga musulmi su ringa kiyayya da juna ko su yanke alaka da juna ka ce ba ni ba shi ba shi ma ya ce ba shi ba kai wani za ka ji ya faɗa cewa ko a lahira kar Allah ya haɗa ni da wani wai shi abuwa ya yi kamari to wannan ba ɗabi'a ba ce ta momene baya halatta momene su yanke alaƙa da juna hakanan su ba junan su baya su ringa gaba da juna wannan shi ma haramu ne malam ya zo mana da ayoyi a ƙarƙashin baban ayoyin da suke tabbatar mana cewa asali game da mominai 'yan uwan juna ne su ko 'yan uwan juna ɗabi'arsu da al'adarsu ƙaunar juna da tausayin juna da taimaka ma juna da sadar da juna ma'ana ziyarar juna wannan shine asali game da 'yan uwa kenan muminai 'yan uwan juna ne ƙiyayya da juna ba namu ba ne ba yanke alaƙa da juna ba ɗabi'ar mu bace hakanan gaba da juna wannan ba ɗabi'ar mu bace ba al'adar mu bace ko da mun samu rashin zutuwa tsakaninmu da 'yan uwanmu to mu yi ƙoƙari mu sulhunta iya ma gaba in har za ka yi tokar ta wuce kwana uku in ta wuce kwana uku haramun ne wanda hadisi na ƙarshe a baban wanda muka tsaya a kansa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙofofin aljanna akan buɗa su a ranar litinin da rana alhamis buɗe ƙofar aljanna ga muminai wata rahama ce ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala izuwa bayansa a waɗannan ranaku guda biyu litinin da alhamis akan buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya wanda wannan dalili ne wanda yake nuna mana fifiko da daraja na waɗannan ranaku guda biyu litinin da alhamis sai dai duk darajarsu da fifikonsu ba su kai ranar juma'a ba ranar juma'a ita ce sayyidul ayyam shugaban kwanukan sati kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai ya ce fa yughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shai'a. a waɗannan raneku guda biyu litinin da alhamis manzan Allah ya ce idan aka buɗe ƙofofin aljanna dukkan bawan da baya shirka da ubangiji subhanahu wata'ala akan gafarta masa zunubansa in aka ce shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da haƙƙi ne keɓantacce na Allah subhanahu wata'ala misali mutum ya ɗauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah duk wanda ya sarrafa wani abu mai sunan ibada ga wani Allah subhanahu wata'ala ya zama mushriki wal iyazu billahi to duk mutumin da baya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala a ranar litinin da rana alhamis idan aka buɗe ƙofofin aljanna akan gafarta masa zunubansa wanda wannan rahama ce ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala ga bayansa manzo Allah ya ce illa rajulan kana baina kanat bainahu wa baina akihi shahana manzo Allah ya ce banda mutumin da tsakanin shi da ɗan uwansa akwai gaba da kiyayya duk mutumin da yake da gaba da kiyayya tsakanin shi da wani dan uwan shi musulmi manzon Allah ya ce banda shi baya cikin wannan wannan baya cikin wannan garabasa ma'ana wannan gafara da ake gafarta ma bayi baya ciki fa yuqalu manzon Allah ya ce akan fada ma'ana ubangiji ta'ala yakan fada ga mala'ikunsa sai ya ce unzuru hazaini hatta yasdaliha waɗannan mutane biyu masu ƙiyayya da juna masu gaba da juna ku jinkirta musu kar a gafarta musu sai sun sulhunta da juna unzuru hadaini hatta yasdaliha mazan Allah ya maimaita akan faɗa cewa ga mala'iku waɗannan ku saurara sai sun sasanta da juna to kaga a takaice wannan hadisi yana nuna mana duk rashin zutuwar da ka samu tsakaninka da ɗan uwanka musulmi to ya kamata ku yi ƙoƙari ku sulhunta da juna ku yi ƙoƙari ku sulhunta da juna wani yakan ga cewa abu ne mai nauyi a kan shi kamar wani in je in ce ya fi mun nemi gafara abinsa to a nan sai ka tsaya ka kalli irin alkhairin da yake kurce maka in ka kalli wannan alkhairi da yake kurce maka to za ka ga sauƙin ka je ka nemi gafara da afuwa ga ɗan uwanka musulmi ko kuma ka kalli irin ukubar duk abin da za ka zo da shi ba za a karba ba masu gaba da juna fa aikinsu baya ɗaukaka zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala in an zo da aikin kama dawowa da shi ake sai kun sulhunta tsakaninka da ɗan uwanka kuma in har ma kai da kanka ba za ka iya zuwa ka nemi afuwa cewa wane ka yafe mu to ai sai ka tura wani ka nemi mutum wanda yake mai gaskiya wanda yake iya jin maganarsa ka tura shi ka ce da Allah wane ka je wane ka ba shi haƙuri abin da ya faru tsakanina da shi a kori gaba a yafe ma juna to wannan haka ya dace tsakanin yan uwa musulmi in mun samu rashin zutuwa da juna mu yi ƙoƙari mu sasanta saboda rashin sasantawar babban matsala ce a waɗannan raneku ba ka cikin waɗanda ake gafarta ma har sai an kai lokacin da kuka sulhunta kai da ɗan'uwanka musulmi don haka sai ka je ka ba shi haƙuri in ma kai kai masa laifi ka ba shi haƙuri ka nemi afuwa ka nemi cewa ya yafe maka kai dai ka fita daga cikin gaba da kiyayya in ka haɗu da shi kai masa sallama ya gida lafiya ya kwana biyu ya harkoki ya al'amurra to wannan ya fitar da kai daga gaba in har shi ya ci gaba da gabar to iya ukubar za ta takaita a kan shi kai ka kubuta abin Allah subhanahu wa ta'ala in kwa daman ɗan uwa ne na danganta kamar yadda muka yi bayani yadda al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim da sauransu sun tafi akan cewa in dai akwai danganta tsakaninka da da mutum ɗan uwanka ne na jini wani abu ya haɗa ku kuka samu saɓani kuke gaba da juna to sallama ba ta fitar da kai daga gaba sai ka ci gaba da sadar da zumunta tsakaninka da shi domin sadar da zumunta wajibi ne to a wata riwaya sai yake cewa tu'radul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa ithnain akan bujuro da ayyukan bayi a zo da su gun Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan ranar alhamis da litinin ubangiji subhanahu wa ta'ala akan zo da ayyukan bayi ubangiji ta'ala ya karɓa musu amma wanda suke gaba da juna ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa ku dakatar da aikin wane da wane ku ja da baya kuma ya su sai sun sasanta da juna duk aikinsu in an zo da su ba da shi ba a karɓa sai sun sulhunta da juna wanda wannan tana iya yiwa shine sababin da zaka ga mafi yawa musamman a irin wannan lokaci idan watan ramadan ya kama jama'a sai ka ji ana neman yafiya da juna da sauransu ai ba a ramadan ba kadai a kowane lokaci tsakaninka da 'yan uwanka musulmi ka nemi gafara ka nemi yafewa in ma ka musu wani laifi su yafe maka kenan abu wanda yake na jayayya na rashin zutuwa duka mu maida shi gefe za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب تحريم الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال الأشب رواه أبو داود malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin wato yin hasada wanda ita hasada kamar yadda a hausa ake fada mugun ciwo ne wali ya zibillahi duk wanda Allah ya jarrabe shi da wannan bala'i da wannan musiba za ka ga rayuwar shi a kuntace take kullum cikin bakin ciki da bacin rai yake maimakon ya yi gaba kullum za ka ga kawai sha da baya yake yana motsewa wani iyazi billahi wanda yana daga cikin abin da ke nuna mana cewa hasada babban laifi ne shine laifin da iblis la'antar Allah ta tabbata a kan shi ya saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ita hasada tana cikin farko-farkon laifin da aka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annaba Adam alaihi salam Ubangiji ta'ala ya karrama annaba Adam yana daga cikin karancin da Allah ya ma annaba Adam ubangiji ta'ala ya halicci annaba adam da hannun shi hannu wanda ya dace da girmansa duk sauran halittu sammai bakwai da ƙasai bakwai da sauran abin da yake cikinsu banda annaba adam gaba ɗaya allah ya samar da su ne da kalima ta kumfa ya kone cewa abu kaza kasance sai ya kasance daidai da yadda allah yake ne amma shi annaba adam da allah ya tashi halittar shi da hannun shi mai karamci ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi adam don haka ya zo a cikin hadisun shafa'a ko kuma mu ce ma kafin hadisun shafa'a kuma cikin suratu zumar an gane ko kuma ba suratu zumar ba cikin suratu sa'ad ubangiji ta'ala yake faɗa ƙala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali ubangiji ta'ala ya ce ya kai iblis mi hana ka duka ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannuwa na ka yi girman kai ne gabin umarni na ko kuma ka zamanto daga cikin masu ɗagin kai masu nuna jiji da kai da isa ga ubangijinsu kaga a shahid caye lima khalaqtu bi yadayya ga wanda na halicce shi da hannuna don haka a cikin hadisu shafa'a a ranar kiyama tsayuwa in ta yi tsayuwa jama'a suna neman menene mafita a lokacin nan za su ba juna shawara cewa mu nemi wanda za mu sa gaba ya nema mana alfarma abun ubangijinmu ya nema mana ceto a rabe hukunci kowa ya san makomarsa farko za a je gun annabi adam daga cikin yabo da jinjinawa da za a ma annabi adam za a ce ya adam kai ne baban halitta ma'ana 'ya'yan adam gaba ɗaya kai ne wanda allah ya halicce ka da hannuwansa kuma ya zaunar da kai gidan aljanna to don haka da allah ya halicci annabi adam ya karrama shi ubangiji ta'ala ya sanar da annabi adam wasu abubuwa wanda mala'iku kwata-kwata ba su san da su ba domin Allah ya nuna musu Adam ya fi su cancanta ya zamanto khalifar Allah a ban ƙasa kamar yadda Allah ya kisanta mana bayan haka Ubangiji ta'ala ya sa mala'iku ya ce ku duka ku yi masa sujada gaba ɗayan mala'iku suka duka suka yi sujada ga annaba Adam amma banda Iblis kuma bayan haka Allah ya zaunar da shi gidan aljanna gida wanda yake na karamci to shi kwa iblis da ya ga wannan karramawa da allah ya ma annaba adam sai ya gune ya yi masa hasada ya ringa kai kawo sai ya gusar da wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma bawansa annaba adam wanda shine anan malam ya ce mana ita hasada in aka ce hasada shine yace tamanni zawalin ni'imati gurin gushewar ni'ima an sahibi ha ga wanda Allah ya masa ni'ima sawa'un kanat ni'imata dinin aw duniya yace ba bambanci ni'ima ce ta addini ko ni'ima ta duniya ni'ima ta addini Allah ya albarkace ka da ilimi kaga Allah ya albarkaci wani dan uwanka da ilimi ko ya albarkace shi da 'ya'ya ko ya albarkace shi da dukiya ko ya albarkace shi da wani matsayi ko ya albarkace shi da ƙoshin lafiya ka gune masa wannan ni'ima da Allah ya masa to wannan ita ce ake kira hasada to shi iblis da ya ga Allah ya karrama annabi adam ya zaunar da shi gidan aljanna sai ya ringa famar di yadda za a yi sai ya gusar da wannan ni'ima da Allah ya ma annabi adam ya ringa kai kawo kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul baqara da suratul a'raf da suratul taha haka a can kuma cikin suratul sad a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala yana faɗa walaqad khalaqnakum walake cewa yake cewa walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هر إزوا قرشين قصة تونن zaunarwa da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ma Adam da Hawwa gidan aljanna Iblis sai ya gune di yadda za a yi sai ya gusar da wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu to wannan shine ake kira hasada mutum ya ringa gurin gushewar ni'ima gabarin wanda Allah ya masa ni'ima sawa'an ni'ima ta addini ko ni'ima wadda take wato ta rayuwa to sai dai kasancewar su mutane sun bambanta a ɓangaren ita hasada wanda daga cikin jama'a akwai wanda shi saboda tsabar hasada sai ya ringa kai kawo ta hanyar fada da aiki sai ya gusar da wannan ni'ima da Allah ya ma bawansa kaga duk wanda wannan kuma wani nau'i ne na zalunci bayan ka gune masa abinda Allah ya masa na ni'ima kuma ka ringa kai kawon sai ka yi ta yadda za a yi ka gusar da wannan ni'ima ta hanyar fada da ƙarya da gaskiya ka je kana kushe shi a gun jama'a kana ɓata shi da kuma ta hanyar yadda za a yi ka kusan masa da wannan ni'ima to wannan wato wani zalunci ne wanda yake na daban wanda wannan hasada ta fi muni wanda ya gune kuma zai ringa ƙoƙarin yaya za a yi ta ko'ina sai ya yi ƙoƙarin kusan da wannan ni'ima wani shi kuma idan ya yi hasada shi famar da yake ita wannan abin da yake gunewa ya tashi daga kan wanda Allah ya ba ni'imar shi ya dawo kan shi an gane ku shi so yake ta dawo kan shi amma zai yi kokari ta fuskar fada da aiki shi kuma wannan kenan shi ma sai ya yi kokarin yaya za a yi wannan ni'ima ta gushe ta dawo kansa wanda ya fi su sharri da mugunta gaba ɗaya shine wanda ya gune kuma yana ƙoƙarin ita wannan ni'ima sai ta gushe shi baya fatan ta dawo kan shi a kowa ya rasa wanda wannan ita ce ta iblis saboda iblis ya tabbata wannan ni'ima da Allah ya ma annaba adam shi fa ba yana famar ta dawo kan shi tunda ya san Allah ya riga ya la'ance shi ya tsine masa albarka amma famar shi sai ya raba annaba adam da wannan gidan aljanna da Allah ya zaunar da shi don haka a cikin masu hasada wannan ya fi kowa shari wanda shi kawai famar shi ya za a yi ni'imar ta gushe shi ba yana famar ta dawo kan shi a kowa ya rasa to don haka laifi ne wanda yake babba yana daga cikin abin da ke nuna mana munin hasada wato sifa ce ta yahudu ubangiji ta'ala ya siffanta yahudawa da cutar hasada ɗabi'arsu ce sifarsu don haka kar ku yi tsammani irin wannan kai kawo da suke a ba ko ba su ba ma abin da ya shafi ba rayuwa ba ma abin da ya shafi addini hatta da abin da ya shafi rayuwar mu ta duniya wallahi ba sa so mu ji daɗi shi yasa a kullum wai in an ce yahudu kar ku yi tsammanin kawai isra'ila ita ce yahudu duk waɗannan ƙasashe da kuke gani wasu ne watsantsar yahudawa fa wanda suke sunan da cewa su ne suke mana sun mana mulkin mallaka sun mana menene su ne tushen yahudu don so da yawa mutum an ce yahudu kawai shi tunanin shi kawai daga isra'ila yahudu ta takaita isra'ilawa su ne tushen yahuda amma yahudawa duk kasashen nan da ka sani yahudu ne don haka kullum famar da suke ya zama muna tuki banza a bangaren rayuwa ta duniya ba ma bangaren addini ba kullum ya zama turi ɗaya muke duk yadda za a yi sai sun haifar muku da wata matsala da rashin kwanciyar hankali a cikin ƙasashe don haka kullum wallahi kawai wahala ce muke a rayuwarmu ta ɓangaren su kuma da yawa daga cikin jama'a ba su gane ba yanzu don allah tun da aka fara haraka ta boko a cikin ƙasashenmu a nan ƙasashenmu na afirka wani ci gaba muka samu a kullum fa kawai koyon yaren su ne fa muke yare ne fa kawai muke koyo wannan makera namu allah ya sa kauta musu da albarka in ba don su ba suna helo da diga da huntarya da sauransu wallahi da ba mu san ba abin da zai diba ne ka gani ka zo ka je ka yi wasu shekara da shekaru kana wata doktora ka zo ɗinka buto fitar rigar ka iya cire ba wai ba ka kera buton ba ka sa allura ka ɗinka hau ba ka iya ba to wallahi ba komai bane kawai illa tsabar hasada duk abin da za mu yi in dai sun san mun waye mun ci gaba to ba za su bari ba ba za su bari ba shi yasa ya kamata duk mai hankali ya gane wallahi waɗannan ba masoya ba ne ba kuma dama Allah ya haramta mana soyayya tsakaninmu da su hanyar jirgi daban ta mota daban mu matsayin muminai muke suka kafirai suke to don haka sifa ce ta yahudu hasada kamar yadda ubangiji ta'ala ya siffanta su da wannan sifa shine malam ya zo mana da aya a ƙarƙashin babin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala am ya hasudunan nasa alama atahumullahu min fadli ubangiji ta'ala ya ce bari dai su waɗannan jama'a ta yahudu wato suna ma mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na fadala ma'ana sun gune ma muminai irin wannan fadala da Allah ya ba su Allah ya zaɓi manzo daga cikinsu ya turo shi ne annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya tulo alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima suka gune mana wannan hasada da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ubangiji ta'ala ya ce kar su manta fa kada ataina ala ibrahim alkitaba wal hikima wa atainahum mulkan azima kyauta ce ta musamman wadda Allah ya ma wannan al'umma babu wata al'umma a baya da Allah ya mata kyauta irin kyautar da ya mana domin Allah ya zaɓi fiyayye daga cikin halittar shi shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya turo mana shi a matsayin manzo kuma mu ma mabiyansa Allah ya ɗaukaka darajar mu ya fifita mu akan dukkan wasu al'ummu da suka wuce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم كما هكا الله يفدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا تدن هكا صفة يهود حسدا gunewa da kyashi sifa ce tasu kuma haka can Allah ya faɗa wadda kasirun min ahalil kitabi lauyar ruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq ubangiji ta'ala yace da yawa daga cikin masawwa littafi sune yahudu da yan mushan ubangiji ta'ala yace sun yi gurin ina ma a ce sun maida ku kafirai don tsabar hasada wadda ke cikin zukatansu bayan imanin da kuka yi da ubangijinku fama suke guri suke ina ma a ce sun maida ku kafirai don haka su ƙarshe inda in ka kai kawai ba yahudi zai yarda da kai ya amince da kai sai in ka kafirce ma ubangiji saboda shi ya tabbata wuta ita ce makomarsa to so yake da kai da shi ku kasance tare shi kawai ƙarshen burin shi yadda ya kafirta kai ma ka kafirce kamar yadda Allah ya faɗa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum kawai iya ƙarshen burinsu su ga cewa mumine sun kafirta kamar yadda suka kafirta amma duk abin da za ka yi musu wanda yake na ɗabi'unsu da halayensu za su gamsu da wannan amma hube ishe su ba su ƙarshe kawai so suke su kai ka bango su ga cewa layin wannan madaidaici ka sake shi ka bi layinsu layinsu na shaidani to shikenan a lokacin nan za su rike ka a matsayin cewa nasu ne to kaga hasada ce ni'imar da Allah ya mana ta wannan musulunci to fama suke sai wannan ni'ima ta gushe su sun yi girman kai ba za su musulunta ba kuma sun tabbata musulunci shine addini ɗaya ɗaya wanda zai amfani mai shi a makoma kiyama amma sun tabbata annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah amma saboda tsabar hasada suka ki masa da'a suna ganin cewa ai su da fatar da suke su a iya tunaninsu daga cikin jinsinsu na yahudu cewa Allah zai turo cikamakin manzanni shi yasa suka je suka share wuri a birnin madina suka zauna da birnin khaibar wanda sun karanta a cikin littattafansu na attaura manzo wanda yake na ƙarshen zamani a irin wannan yankin ƙasa zai bayyana suka je suka share wuri suka zauna to kuma ashe su sun yi a banza hikima ta Allah subhanahu wata'ala sai ya huddo shi daga cikin jinsi na larabawa to ganin haka cewa ba daga cikin yahudi ba ya hutu don tsabar hasada da girman kai sai suke ganin cewa bai isa ba su bi shi kuma da jin tsoron kucewar shugabanci su an naɗa su an tila musu ƙasa kuma suna karɓar rashuwa cin hanci daga gun mabiya suna canza hukuncin Allah jin tsoron wannan abubuwa sai hana cewa su yi imani da shi to shi yasa suka gune mana akan wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana shine anan kenan malam ya zo da wannan aya am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadli wanda ita wannan cuta ta yahudu wal iyazu billahi cikin wannan al'umma ta musulmi ta kutso kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce yake cewa dabba ilaikum da'ul umami qablakum manzon Allah ya ce cutar al'ummun da ke gabaninku kuma al'umma ta manzon Allah ya ce ta kutso gare ku sai ya ce alhasadu wal bagaba hasada wato da kiyayya da juna maza Allah ya ce wannan cuta ce ta al'ummun da suka gabace ku amma kuma ta kutso kai a cikinku hasada da kiyayya da juna maza Allah sai ya ce wal bagaba uhiyar halika kiyayya da juna manzan Allah ya ce ita ce alhalika mai askewa sai ya ce halikatu dini la halikata sha'ar abinda nake nihi me aske addini ba aske gashi ba saboda duk wanda yake mai kiyayya da juna Allah baya karbar aikin shi sai ya sulhunta da dan uwan shi musulmi sai yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi rantsuwa nake da ubangijin da annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam rantsuwa nake da ubangijin da rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a hannunsa take maza Allah ya ce la tu'minu ba yadda za ku yi imani imani na hakika maza Allah ya ce hatta ta hagu sai kun kaunaci juna mu zamanto muminai gangariya kamar yadda Allah yake buka kamar yadda Allah yake so to sai mun kaunaci juna ba yadda za a yi mu zama muminai na hakika sai mun kaunaci junanmu kaga in aka ce kaunar juna ta samu kiyayya kuma za ta gushi sai ce wala sai ke cewa a wala unabbi'ukum bi shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin yanzu ba zan ba ku labari game da wani abu wanda in kun aikata shi za ku kaunaci juna manzo Allah sai ya ce afshu salama bainakum ku yaɗa sallama tsakaninku don haka ita sallama da Allah ya azurta mu da ita gaisuwa ce ta 'yan aljanna yana daga cikin abin da yahudawa suka gune mana wannan sallama da muke yi su kawai sai dai mutum ya daga hannu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana daga hannu gaisuwa ce ta yahudu da 'yan musha mu abin da aka shar'anta mana shine sallama in ma za ka ɗaga ma ɗan uwanka hannu to ya zamanto a nesa yake sauti ba zai kai ba kuma sai ka haɗa da sallama ka ɗaga masa hannu ishara ce kai masa kuma ka ce assalamu alaikum amma na haka kawai ka ɗaga hannu ka wuce gaisuwar 'yan mushance da su da yahudu mu iya abin da aka sunanta mana sallama aka sunanta mana don haka suka gune mana akan wannan gaisuwa gaisuwa ce ta 'yan aljanna tun muna raye ubangiji subhanahu wata'ala ya azurta mu da ita to don haka kenan ya kamata musulmi ya yi ƙoƙari ya wanke zuciyarsa game da irin wannan datti ta yaya mutum zai wanke zuciyarsa abu na farko ka nuna ma zuciyarka hasada fa fito na fito ne da ubangiji subhanahu wata'ala akan hukuncinsa da alƙadarinsa saboda shi mai hasada yana ganin cewa hukuncin da Allah ya yi bai yi ba kenan da ni yake tuhumar ubangiji rashin adalci kana ganin cewa wai ni'imar da Allah ya mawa ne bata dace da shi ba wadatar da Allah ya bashi ko 'ya'yan da Allah ya bashi ko wani matsayi da Allah ya bashi ko ilimi da Allah ya bashi bai yi daidai da shi ba to anan mai hasada yana fito na fito ne da hukuncin Allah da alƙadarin shi kuma ka nuna ma zuciyarki zuciyarka yanzu ke kin yarda ni'imar da Allah ya miki wani ya ringa gunewa ya ringa hasada ya ringa neman cewa ta gushe ka faɗa ma zuciyarka kai mata faɗa akan haka kuma ka nuna mata cewa duk tsabar hasada ki fa baki isa ba ki hana wanda Allah ya nuface shi da ni'ima ni'imar ta iso kanshi duk duniya su haɗu akan gune ma bawa wani abu da Allah ya jaddada masa na ni'ima wallahi sun yi kaɗan abinda Allah ya yanka ma bawa sai ya kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga Abdullahi dan Abbas wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf inda duk duniya za su haɗu mutum da aljal akan cutar da kai ni'imar da Allah ya maka akan sai sun gusar da ita wallahi sun yi kaɗan sai dai abin da Allah ya kaddara maka to ka nuna mata cewa duk gunewar da za ta yi duk kai kawon da za ta yi ba ta isa ba ta gusar da wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kuma ka nuna mata cewa in ma me kike so ai agun Allah abu ne wanda yake a sauƙaƙe ki koma zuwa gun ubangijinki komai a hannun shi yake in dukiya ce wadata agun Allah ko hannu ba a samu ta ba kamar yadda a Hausa ake faɗa ya faɗa a cikin hadisi al-Qudsi ubangiji ta'ala da kanshi yake cewa yake cewa يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina da a ce farkonku da ƙarshenku ma'ana tun farkon duniya har zuwa kiyama wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku gaba ɗaya ƙamufi sa'idin wahidin su tsaya a fili guda fasa'aluni ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗaya kowa ya tambaye ni kowa ya roƙe ni kowa ya tashi ya ce ya ubangiji na kaza da kaza kaza da kaza nake so ka bani wannan shi ma ya tashi ya ce ya ubangiji na kaza da kaza da kaza da kaza da kaza nake so ka bani mutane da aljannu tun farkon duniya har zuwa kiyama ubangiji ta'ala ya ce fa'a a ɗaitu kulla wahidin mas'alata kowa in ba shi abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma indi wannan abin da na ba bayi na bai rage komai daga abin da yake gona na arziki illa kama yanqusul mikhyadu idza ulkila bahar face iya gwalgwadon abin da allura take ragewa idan an tsoma ta cikin teku ka tsoma allura a cikin teku abin da ta ɗauko shi kadai ne ya rabu a cikin abin da ke gun Allah in a ce kowa an bashi abin da ya roka to ba ma teku ba walillahi masalul a'la ka ɗauki ludde ko kuyar ka cika shi da ruwa ka tsoma allura menene za ta rage a cikin shi kenan anan ka nuna mata cewa komai a hannun Allah yake kuma abin da ke hannun Allah ba karewa ba yake ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baki ke ma ko ma gun Allah subhanahu wa ta'ala ya baki to haka ake buƙatar mutum ya ringa ma zuciyar shi fada kuma wanda kaga Allah ya jaddada masa ni'ima domin ita hasada ɗabi'a ce ta ɗan adam babu wani wanda yake kubuta da ita saboda kasancewar shi ɗan adam a ɗabi'ar shi ya ƙi ya ga cewa wani jinsin shi ɗan adam a ce ya fifice shi akan wani abu na daraja ɗabi'a ce ta ɗan adam sai dai in kaji hasada ta motsa a zuciyarka to ka yi ƙoƙari ka janyo zuciyarka ka husgo ta kai mata irin wannan bayani sannan kuma shi wannan ɗan uwa naka wanda Allah ya masa ni'ima ka ringa yi farin ciki nuna farin ciki da murna kana yi masa addu'ar Allah ya dawwamar masa wannan ni'ima kuma Allah ya jaddada masa to wannan ita ce hanya wadda take mai dacewa ga duk wanda ya ji wani abu na hasada ya motsa a cikin zuciyar shi to kar ya biya ma zuciyar shi wanda kuma wanke zuciya sababi ne na shiga aljanna duk wanda ya wanke zuciyarsa ya zamanto babu cutar hasada babu wani datti da Allah subhanahu wata'ala yake ki yake kyama to makomar shi aljanna ce kamar yadda wani daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda wata rana ana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa yanzu dan aljanna ya hudu ana zaune kawai sai ga wani sahabi ya zo takalmansa ya mallaka su a nan hannu ruwan arwalla yana daga daga jikin shi ya zo ya zauna hallowa shi gari mazan Allah ana nan hallowa lokaci mazan Allah sai ce yanzu dan aljanna ya hudu wannan mutumin na jiya sai gashi shi ne hallo rana ta uku mazan Allah ya ce yanzu dan aljanna zai zo na hallo wannan sahabi sai zo wani daga cikin sahabbai Allah ya kara masa yadda sai ya bi bayan shi sai ya nuna masa cewa sun dan samu wani dan rashin zuttuwa da mahaifinsa don haka yana son a dan bashi mafaka har mahaifin da ya dan haƙura ya huce ya ce to ai babu laifi muna iya tafiya ya kai shi ya sauke shi a cikin gidan shi shi a shi kiwon shi yake ya kwara masa ido ya gani yake aikatawa dare ya raba bai gaba wannan bawan Allah ya tashi a komai barcin shi kawai ya gaina yi sai da can karshen kusan asuba alfijir ya kusa ketowa ya tashi ya yi yan nafilfilinsa aka je aka yi sallar asuba shi dai bai gaba dai wata bakuwar ibada tattare da wannan aka kwana biyu aka kwana na uku shi dai bai ga wani sabon abu sai ya ce masa to tafiya zai yi a lokacin da ya rako shi sai yake ce masa wane don allah ka faɗa mun mi kake yi tsakaninka da ubangijinka domin na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama sau uku yana faɗar cewa yanzu ɗan aljanna zai zo wannan gu sai mu ga kai ne ka zo ka faɗa mun da allah mai ne sai ce masa wallahi ni ba ni da wani abu da nake yi can daban iya abin da ka gani shine aikina amma ni fa na san ina da wata ɗabi'a ɗai da Allah ya mu ya ce wallahi ni ban taɓa gune ma bawa abin da Allah ya masa na nema a zuciya ta dai in gune ma wani abin da Allah ya masa na nema ya ce ni ban taɓa yi ba na wadatu da abin da Allah ya wadatar da ni ya ce to wallahi wannan ɗabi'a ita ce da wannan ɗabi'a ne ka samu wannan matsayi kaga wannan yana nuna mana wanke zuciya game da gabarin cutar hasada sababi ne na dacewa da gidan aljanna wanda ya isa ya nuna mana sharrin hasada yanzu mai hasada barci ba baya iya yi wallahi baya iya barci in ma ya yi barci sai da kyal da kyal kuma kullum ni'ima tana ƙara jaddaduwa gabawa shi kuma yana ƙara zuciyar shi tana ƙonuwa dama malamai suka ce ita hasada tamkar wani garo ne a cikin zuciyar mai ita da zarar ni'ima ta jaddadu gabawa kawane garo shi sai ya ƙara huruwa zuciyar ta yi ta ƙonuwa zuciyar ta yi ta ƙonuwa Allah ya kare mu shine anan malam sai zo mana da hadisi na wato hadisi a ƙarshen baban hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyakun wal hasada manzon Allah ya ce ku kiyaye hasada lafazin iyyakum ismu fi'il al-amr ne bi ma'ana ihdaru al-hasada ku kiyaye hasada fa inna al-hasada manzon Allah ya ce domin ita hasada ya akulu al-hasanati tana cinye ma bawa kyawawan ayyukansa duk wasu kyawawan ayyuka da yake aikatawa hasada takan cinye su manzo Allah sai mana misali sai ya ce kamata akulun narul hababa kamar yadda wuta take cinye faskaren itace auƙalar ushuba ko kuma kamar yadda wuta take cinye ciyawa to haka hasada take cinye ma bawa kyawawan ayyukansa al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi sai dai hadisi ne ga ifi bai inganta ba daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin sanadinsa akwai wani marwaici ya haye guna abi isa alhannab shi ko matsayinsa matruk ne a gun malaman hadisi don haka dai hadisi ne ga ifi wannan aya da malin ya zo mana da ita ta ishe mu kuma sannan hadisi ya gabata hadisin anas allah ya kara masa yadda wanda ya gabata a wannan babi kenan na wannan lata wannan da yake cewa la tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqabu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wannan hadisi ya tsaya matsayinsa nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك